tsari ko dalili da zuwa wasu na aljanna kafin mutum da suke karatu ina so mu juya baya kamar yadda masana ilimi suka ce shi ilimi ba yawan tara shi ba ba yawan sauraro yau da zai ji ba gobe da zai ji ba shin menene ribar yawan sauraron menene ribar yawan zuwa majalisa menene ribar tattakin ki zuwa makaranta ribar ita ce ki amfana da abin da kika je aka koya miki kuma ki ɗabbaka shi menene ribar ɗabbakawa shi kuma shi ne ki samu sakamako da kike kwaɗayi da kai ki aljanna wata masu ce shi menene ribar ki da shiga aljanna menene wata falalar da komai daɗi da kike buri da ke shiga aljanna shi ne saduwar ki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da saduwar ki da Allah ta'ala idan har muna kwaɗayin waɗannan matakai to Allah sa zaman da muke yi ya zama muna da riba wanda za ta dukkan da mu zuwa ga ganin Allah ta'ala sakamakon irin waɗannan saurare daga ayoyinsa da kuma hadisan annabi alaihi salatu wasallam mu zama jagorori masu isar da sako wani irin shiri kike wani irin kariya kike tunanin za ki kirkir da kaddare ke a cikin jinki ke a wulakanta ki dan dai addini ya inganta a wani ke a zage ki ba komai ba ne a ce kin zai shi ba komai ba ne don me addini bai zama ya yi tasiri aiki ya kalle su ya ce musu wa ma muhammadin illa rasulun qad khalat min qablihi yace ba kowa bane annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam illa manzo kuma kafin shi ai an turo waɗansu manzanni yana gaya musu irin to don kun kashe shi me kuka yi kenan kamar gatsali yake musu ha to don kun yi wannan tawagar kun kashe manzo me kuka yi ai da mun shi ba kowa bane annabi ne kamar sauran annabawan da aka aiko kafin shi wanda ne iyayen da kakannin su suka azabtar a baya kenan ko yana sa musu ai da mun annabi ana haka to sai me hukuni kamar ba su wani birge ba sai suka zuciya kuma da ma haka yake sai suka yi kansa suka tare hannunsa na dama da yake tafi da tutar ya sauri ya maida tutar hannun hagu aka ci gaba da gwamzawa ga tutar ga yakin suka tare hannun hagu ya ɗaga hannayensa guda biyu da gurbi ya rike tutar yana nan dai yana ba wa annabi kariya shi dai ma ba ba zai iya kaucewa a cikin manzon Allah a gidan yaya kike ji a rai ba za ki iya bari a yi ganganci a unguwarki ba a taɓa addini a unguwarki ba a yi sakanci a unguwarki ba me kika ba wa addini tariya a ɓangaren kai ko a iyaye dai ina so ku duk abin da yake faruwa kowa ta dinga jin yana da tasiri a kanta ba wai kawai iya aya ɗaya kin karanta shi yasa na ce na fahimta karatu kawai muke tsokata ba ma ɗauka mu ɗan fara ta alamu yaya za su tasiri mu a kai yana ba da wannan kariyar sai aka samu wani ƙaton arni ta bayan sai ya ya taka masa mashi tun daga bayan sai ya zo da gidansa sannan masu ƙaramin mugunta idan suka yi wannan ɗan da suke tsarewa ta babbabo shi sai ya karya ta babbabo aljihar da zai taɓa dawo Musab ya san ba abin da zai yi kare wannan ya kalle su sai tsufi da kansa a cikin jinin da yake gudana malaman tarihi suka ce abin da yake yi shi ne ba zan zai zira a kashe manzansa a bana ba gane da za su mutuwa ya sadaukar yana da aka mutuwa ya tashi da mutuwa a bana kin taɓa ji a rai gane ki bar duniya a kan ki bar ɗan ta lalace gane ki bar duniya a kan ki bar ɗan ki zama ɗan kika iya tsayuwa sai na yi ta domin shirya iyalai na iya kariya sai na ba wa addini na wani shi ne da wannan gobe wannan shi ne musa ana gama yaki uku kar ku manta akwai hamza kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan yaki kuma shi ma an kashe shi amma annabi bai tafi wurin hamza ba sai ya tafi ina wurin da mutum yake ya kalle shi da fashe da kuka ya ce wannan shi ne mutum kun san waye mutum ɗin duk manka aka ce babu wanda ya kai shi dada saboda uwarsa wata hanshakiyar mai kuɗi ne tana da kamfanin da take ɗauke da tawadar maza suke aiki tana biyan su albashi kenan ana ma ci ita a ƙashinta amma da ya shiga mutum babu alƙalƙarce wajen talauci an ce irinsa babu wanda ya sha wahala a zamanin wani lokacin irinsa kuma bai rabu da wahala har ranar da aka yi wannan ranar annabi ya kalle shi hankalin sai ya tashi da fashe da kuka amma saboda Allah ta'ala ya bar da wannan hankalin sai sauka da aya aka ga annabi ya shiga cikin yanayi na alama ana masa wa'ayi kowa ya rasu bayan an gama yi mishi wa'azi sai aka ga annabi ya karanta wannan aya annabi ya karanta aya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce min al-mu'minina rijalun daga cikin mummunai akwai waɗansu maza wato daga cikin mazan ma akwai maza Allah yana yin jinjina a Musa yu'minuna maza daga cikin maza ko yace sannan kuma adam ba wa'anda suka gaskanta alƙawarin Allah من المؤمنين مباشرة annabi da kansa sai ya tsada kusa da ita yana mata kirari yana ce in ba ke ba kuma amma wa zai ke yin wani abu kina ba zai ke yin wani aikin kai kuma amma da kin cika a jinjina ne annabi yana mata wannan kirari sai suka bar an kula masa sabon karfi saboda daga duk lokacin da kika saki aikin Allah zaki ji cewa wani wani irin kamar izza kowa da zan ya zama a rai cewa dan ina kan ba za ki ba amma in kika tunkara da Allah sai ki wani ƙarfin zuciya wani za ki iya kawai kika ce kika gaba da yaki annabi ya kalli wani sahabin da ya zo sai yana cikin da ce ka ake makami ga masu niyyar yaki ya zubar da makamin saboda ya tsaro da ya karaya kuma amma ta ce kada za ta ci gaba da tsari ta ci gaba da ba da kariya da annabi sai amma dai hankali na a kansa shin an kawo maka hari shin an masa wani abu ta ce da daga hankalin manzon Allah shi ma yana kaina saboda kasancewar da mutum tausayi irin nasa duk wanda ke shi ma hankalin sai na nan har a cutar da ita na ga annabi duk ya dauke hankalin hankalin sa gaba ɗaya ya tafi akan tunani na yake sai na wani wurin manzon Allah sai ya rasu da ni da mijina da ɗana ba wanda ya mutu domin tsoron rayuwa ya rasu da ka nema min mafarkata da kai gidan aljanna ka nema min zama kusa da kai gidan aljanna ya rasu da ka ba ta aljanna ta ce da daga manzon Allah ya hada hannu yana min addu'a ta ce da kawai ai ba abin da nake jira a gurbin mushi yan uwa me kika yi wanda kika cewa mutuwa ba ta tsoron saboda kina da kai kai ne kini kin rike abin da idan kika zo shi lafiya sai ki je gidan da ta zara ko kina jira kin dauka za a kai ki gara da za ki yi da ki shirya yanzu da Allah da wayanda ba ran sai wannan zaman da su a yanzu ba sa da nawa za a iya tunawa a yanzu haka da muke kunnan da wayanda ba da ba za a tuna da su ko mu a cikin ko ko a cikin idan wannan ne Ramadan din nan ce dama a gare ki bai guduri da yadda ake nufin halalin nan kike zuwa kike ɗaukar karatu idan kika koma gidan mai kika canja yawan sallah kika ƙara yawan zikiri kika ƙara a tare da idan kika kika ƙara don haka kamewa kika yi me kika yi me kike tunani kin canza albarkacin ramadan albarkacin kina zuwa yin wannan zaman wata nake wata misali wallahi ne kawai muna zuwa ne don mu dama mu gudu muna zuwa ne don a ce mun zo muna zuwa ne don mu rabu da hayaniyar gidanmu surutu da faɗar yara da rigima shi ne kawo irin wani zaman baki da riba irin wata ribar da ta faru wanda aljanna wata darajar da za ta kai har Allah ya yi miki mayafi da yake tsakanin da shi da shi mu zo mu shiru mu saurari wa'azi amma mu koma cikin gidan mu ba canji wallahi idan da muna amfani da wa'azi da kuma nan iyaye ne su ji ba wata tun karfe shida ba abin da ake har karfe goma sha biyu sai Allah ya ce annabi ya ce rediyo azar yanzu buriki ne da take yi saboda ba za ki taɓa jin tattare tattare na kaɗa nan ba wanda da a baya muna son jin rediyo masu izini kina da tunanin malama da zai karatu karfe kaza malama ne yana yin karfe kaza kina son ji idan suka tsaya wa ranki da gidan zai ki bari kika sai lokacin karatu yayi sai dan zai mata da kima zai kunna ba lokacin karatu shi ma zai wuce sai ya janyo ana asara sauraron rediyo ma gaba ɗaya saboda yawan ne kaɗa kaɗa ke in ba ki ra'ayi ba za ki ji a sauraron ba amma dai ko ke shi da shi haka kawai rediyo ba ta tana kuma ta ba ki amfani da shi shi ke nan sai ki kunna ki sanya ba da rikin ko ki sanya wutar laifar gidan ki ko ki san me yake amma da shi ba a wallahi duk bandalar da ta fita a cikin ba za ki iya dependent a kan da cewa kin kashe ta za ta amfane da addini ko addinin yan uwanki ba kin yi hasarar ta bai ba da rikin yana da nisa ba har ya kare ki ta zai yi amfana da ita ke ba wanda ba iya kawai kunna zai idan malama da ya kamata malama ne amma wani darasi yau malama ne ya me na ƙare da shi me na canja sannan mu gane ba fa iya ramadan ba ne kawai watan ibada ba fa iya ramadan ba ne kawai watan ibada dukkan rayuwar mu cikin ibada ne amma wani abu da ne da suke muna yi iya wata ramadan ne da ke zuwa na canja ba ma ruwa na masu zuwa har maza ya yi ibada ya yi ibada saboda kana jin wani kana ibada to an ce maka wannan jiya da na gobe zuwa na ibada ba mu ne kullum cikin ibada ne kuma wannan yana tsarewa ran da an ce wata da wani ba su cikin ibada ba kenan kuna yin kuma mai ibada kai ba mu yi ibadar ba dare ba rana saboda lokaci da na lantar karada saboda farko da yawan shekaru kamar sauran shekaru annabawa na baya ko mutanen da suka na baya su mu yan ƙananan shekaru ne da mu sun saba'in da annabi wanda jama'a aka ba su cikakken hali da shekarun da su kenan to sai Allah ya rufa mana albarka a wurin wata don a lantar kawo da lada musamman wani shugaba da gabace sannan ya rufa mana da lantar karada don kuma a yi ninkin bariki a cikin ta duk mai amma har yanzu ban faɗa ba yanzu har yanzu ban canja ba don Allah dan nan da mata mu dinga amfani da lokaci mu dinga nazarin cewa muna fara da ke da duk ta yin kama da za ta dawo wannan kullum na faɗa za a tambaye mu a cikin dukkan dakikar da ta yin kama me kika yi a cikin ta Allah ya sa mu samu bakin an sa alkhairar su kan sharar yau. Allah kuma ya ce mana sauran kurakuranmu da suke biyo ba bayan mu bayan alkhairar mu. Allah ya juya mana kurakuran su na kuma alkhairar. Wannan shi ne shimfiɗa da zan malama da kuma saboda kai ne ta hana karatu. Ke ne a wannan masallacin, ke ne a wannan makarantar, ke ne a can, amma ne mu canja. Idan canjawa za mu wallahi a yi ɗaya ne na duka. Kita cerita dia ini, saya ingin da wani awal yang kita cerita di bagian. Boleh bukan? Kita tidak. In aya yake ɗauka, duk wanda kika ɗauka babu wanda wata da alaƙa da ke. Baka da wasu malama suna cewa idan mutum ana wa'azi sai ka kamar ke ake nunawa ana magana sai kuma sannan kin ji aya ce malama aka yayi ya yi ta kunne aka yi kuma bai canza yau da an aka samu da yin mutum da tunanin kai zaki a kai ba tana ta ala shi ne ci gaba da ba na da ramu da shafi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الكافر الذي استوى نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون
game da mutanen jiya tarihi yake ta ba mu labarin munanan halayen su da kafiran jirgin da munafukan su Allah ya ce misalin masalahun ka masalin da saukar nara misalin waɗannan mutane da jiya da shekara sai muka yi ta magana a kan su yace kamar mutum ne da ya kuna wuta da nufin da lahasi falamma ada ma haulahu da hasken ya haska masa gurin idan da raki na cikin wani duhu ne a jeji ga namun daji ga waye amma kuma kina cikin duhu ba ki san a wani hali kike ciki ba ba ki san me a gaba ba ki san me a yamma ba sai ne kika yi nasara kika kunna wuta kina kunna wuta sai kika kalla a ce kan wani mutum ne kan kuna mai ne kada tsoro ya gama zuwa ga kiyaye za a yi kauce gurin ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون Allah ku zai ne haske a wuri sai ba su cikin duhu ba sa gani dana zai kuɗi a kai ki a wannan lokacin in ga tsoron iya mana farko kenan ma'ana da suna tsakiyar kafin ai ba sa gani san me a gaban su ba yanzu sai suka nuna san musulunta Allah sai ɗan haska musu wani abu da ina daga hasken musulunci. Amma tun da suka zama munafukai masu fasikanci masu wuce da dai Allah sai zai yi hasken sai ba su a duk wani sani ba rani za su fada wuta za su fada kan mutum za su fada yanzu ba su san ina ne mu kuma ta haka ba. A ce wani mutane da muke kwatance jiya suna cikin tashin hankalin da mutum magomansu ba. kullum na cewa idan karanta aya har mu ce ai za mu yi ta hakuri a yanzu ya za mu yi dan fara wannan ayar da rayuwar mu ta misali ire-iren mata ire-iren mutane ire-iren su da aka daurar da mu akan musariya muka ƙi bin shirya mu bar laifi muka ƙi bin laifi to ana nufin an hanta mana cewa an haife mu cikin musulunci mun danganta da wani abu na daga hasken musulunci amma dan kaɗan lokaci sai Allah ya janye mana hasken musulunci sai bar mu cikin duhu yanzu muna taba gwarniya ba mu shina ba za mu dace ba za mu dace ba za mu halaka ba za mu halaka ba ba mu sani ba wannan shine misalin mu a yau ni da ke duka mu san komai ba muna kan dare ba ma kan dare ba mu shina ba fatan mu dai mu zama masu yawan duba saboda annabi abin da ya faɗa kenan ya ce dukkan mu masu kuskure ne amma mafi alkhairin mai kuskure shine mai yawan tuba Allah sa mu zama masu yawan tuba
أو كثير من السماء فيه ظلمات وَرَحْمَةٌ وَبَرْكٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ السَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ
da Allah subhanahu wa ta'ala ya janye hasken imani a tare da su sai mai da su sun kurare bukumun bebaye umiyun makaji ya subhanahu wa ba ka ji ba ka jiyarwa ba ka gani fahim la yarjuun sannan kuma Allah ya tabbatar da su ba za su dawo su shige ba an makantar da kai an guduntar da kai an kuma tabbatar maka za ka tabbata a kan kafirci ba za ka dawo ba ma'ana ba za ka dawo cikin hasken musulunci ba wannan ba shine misalin wanda ya san yana wani laifi kuma ya ji a ransa ba zai tuba ba kuma ya ji a ransa kawai yana ganin ma ai shi wayewa baye yana ɗaukar kowa duka wawa ne shi ne waye wannan shine misalan abin da ya samu kansa au ka sayyibin minas sama'i ko kuma ka ce kaman ga jimare ne daga sama fihi zulmatin ra'at a cikin sa akwai duhu ma'ana ko san yanayin damuna hadiri akwai irin mai duhu din na ko sai aka mai da su kamar yanayin damuna ya haɗe gari duhu ya kai ya kawo wara'atu wa barku sannan me ga cida hawa ko a rabin zuba haushi ko ga tsawa ga kuma wadiya ya jalu na asabi a hauki a zani saboda tsabar irin tsorita da ganin yanayin da ake ji har suna saka ɗan yatsun suna toshewa kullum kuma wannan sunar har yanzu ana yin sunar su ce idan aka yi tsawa sai ka ga an zaɓi ra'ayi haka toshe wai ba ka so ka saboda rubutun masu wancan mummunan ɗabi'ar haka suke a wancan lokacin a yanzu ma in aka yi gara ya jarabce ki da shi za ki yi haƙuri idan kika yi haƙuri me su ki ciki aljanna dukan mu na san mun san hadisi biyar aljanna su ce ya rasulullah ina yin farfadiya idan na faɗi sai da ta burburwa har sutura jikina tana yakewa ana kallon turanci na rasu da kamar addu'a ba nan daina wannan farfadiyar sai da ni kuma ina tunanin ko Allah ya sa miki wannan farfadiyar dan ta zame miki sanadin zuwa aljanna ne domin mafi akasarin jarrabawa da Allah yake ba wa mutane ta rashin wani nauyin jikinsu gani ko ji ko abin da ya kama da haka ana nufin ta kai su aljanna ne sai da haka ya rasu da in dai haka ne abin da farfadiyar na ci gaba da kawai ne kamar addu'a su jira da daina yayewa a jikina dan a daina ganin tsiraici na saboda ganin tsiraici na haramun ne ko to kenan su wayannan mutanen tunda ba makanta sai da Allah ya sa musu dan kwaɗayi ya sa su zama sanadin zuwa aljanna ba su tashi sai aka basu cikin damuwa cikin rashin nutsuwa Allah da ya ga dama sai ya je da ganin da zai kawai su dawo makati inna Allah ala kulli shay'in qadir kuma yin hakan abun Allah ba komai bane domin shi akan dukkan komai bai iya kadar da haka ne ha to wanda ya kaje kajin babu kai da ba ka idan tun da ba ka san da aka tsaga su ba ba wanda ya san yaushe aka masa uwar da ta haife ka take cikin cikinta ba ta san yaushe ne aka tsaga idan ba yaushe ne aka tsaga tuffar fuskar gidan da ba tunda sai an gaya mana farko mukan kasance ne gudan wani mu dawo mu dawo roka a zo a kusa mana rayu ai ta sarrafa rayuwar mutum daga wannan gudun doka har ta gama yau an kusa miki cek din hannun ki kafar ki ina da cibiya ina da kaza da kaza Allah baya wani komai duk wanda ya zo duniya da na kasan wani abu na halitta ba wai an yi dan an manta ba ne Allah ya yi ne dan ya zama aya a al'umma to Allah yana da ikon makantar da su amma bai makantar da su ba saboda ya ba su cikin zulumi da damuwa
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون
اعبدوا ربكم الذي خلقكم وبوتا وألا ونألا الذي خلقكم الذي خلقكم wannan Allah da ya halitte ku ana tunanin ki gane ba ba fa kin kika zan ba to uwa da ta aifa ba kawai zaki dinga tana dan jin wani lokacin gadara a ranta ita ma aifa zai ba ta san san da aka jefa mata dan a cikin cikin ta ba ba ta san san da aka yi ranta ba ba ta san san da aka yanzu muka gama irgawa amma kina jin a ranki ke uwa ne ni din za ka yi wa kaza to Allah shi ne sai tunani ki masa bauta shi shi kadai kada ki tara shi da uwa yace a wa zaki ba yace a ni Allah da na halitte shin ya tafi take masa abin da yake so in har magabata suna da wani sai a kai sun kai Allah ne sai ce to yi masa bauta yace bayan shi ya halitta ki yana tuna miki ba ke ba ma wallazi na min qablikum har da mutanen da suka gabace wa idan annabawa da duk kika ji ana ta ambatawa sahabbai mutane da shi wannan Allah da yake shi yake ba a taɓa yin wani Allah kafin shi ba ba kuma za a yi wani Allah bayan shi ba. ‘Yar uwa ya ce ki masa bauta, shin kina masa bauta? Shin kina bauta masa? Wanda shi ne asalin dalilin zuwa ki duniya? Allah ya ce wa maka da ƙasar jinna wal insa illa li abu. Ni Allah ban halitta mutum da aljan ba. Sai da me sai da su bauta. Shin da kika zo bautar kike yi? Bautar kuma a shi shi kaɗai? ko ku kina masa bautar kina haɗawa kuma da wani abu da yake musu bautar saboda akwai masu kokarin yin ibada amma ba kuma suna wani irin alamun shirka a gefe ba ta tare da matuƙar da cikin wajen daina ba duk kankan da shirka duk kankan da shirka matuƙar da cikin wajen daina ta ba kika mutu a kanta wallahi Allah ba zai yi ita ce kadai laifin da Allah ya yi alwashin duk wanda ya mutu a kansa kawai ya yi ta kansa shi don wuta sabanin sauran laifuka da Allah ta'ala yana iya ba da dama ko da laifin ya kai a sake a wuta da wasu lokuta daga baya a wuta da ke Allah ta tsare mutu da wuta ko da ta mutu saboda azabar wuta ta kai a tsoronta duk jarantar duk zaman ki mace mai tuwo mai dora da sauki a cikin saba da wuta ba ki sake da zilo shi ki dunkule shi har sai ya mutu gaushi fa nake ban da ki cikin wutar ba gaushi kwando daya da Allah ta jar ba ta ba daukar ta dunkule ta daga mana hannu ki dunkule shi har ya mutu ba fa wuta bai ce farfar ba kuma sannan shi gaushin sai aka ce ba fa shi ne wutar jahannama ba shi an ɗauko shi wando ne ne da cikin wutar jahannama aka ce dole aka wanke shi akalla wasu malama suka ce wanki adadin ko sau saba'in sannan ne aka ba mu da wani amfani a duniya iya wannan gauci wando ne ne ya sha wanki iya wanki wanda ya kamata a ce ya mutu ma ba da wutar jahannama bala'i ita ce take ɗaga mana hankali kuma yanzu za a yi gobara a ce wuta ba ta tashi a ɗakin ba amma iya hayaki kaɗai ya kashe wani da suke ɗakin to sai ya ƙara jan wuta ki bauta masa shi kaɗai kada ki haɗa shi da kowa Allah ba mu ikon bauta masa shi kaɗai yace da Allah kun tattaku idan har za ku yi masa bauta shi kaɗai yace to ana kyautata ku ku zama masu tsoron Allah duk wanda ya zamo yana wa Allah bauta lalle akwai alamar cewa shi ne mai tsoron Allah ne Allah ya samu a cikin masu tsoron yace allazi da Allah da kuma al'amru birati shi Allah naki da ya halice yace shi ne wannan wanda ya shimfiɗa miki wannan kasar da ta ranka mace kuɗa yaya aka yi kasa ta zama muke taka ta duk ƙarfin ki duk tirki ba ki taɓa takawa ta rinsa ba duk nauyin mota da kayan cikin da ba ta taɓa zubewa a wani ɓangaren ƙasa ba saboda wanda ya shimfiɗa can ya ke shimfiɗa ba kuma lautin ya a cikin da aka ɗaɗɗaure ta ba hikima ce irin tasa da ilimi irin nasa wanda ya isa ya yi aikin da ba a isa abin da ya yi ba don a cikin ayyuka na Allah akwai abin da ba a isa ma a fara koya ba to wannan Allah shi ne Allah shi ne ya ja hankali ki masa bauta yace wa sama'a bina yace kuma ga sama yayi ta kaman gini ga ta nan ki kare mata kallo babu fila a gabar ko yamma ba ki ga farkon ta ba ba ki ga karshen ta ba wani irin gini ne kam ku ga dai faɗin masallacin nan amma filoli ga sun tattare wanda ka zai da aka kewaye sama ba ta da irin wannan aikin lalle wannan mai gidan daban yake ba irin gidan da kuka sani ba wannan mai gidan ya isa a jinjina masa ya isa kuma in yace ayi ayi idan yace a bari a bari wannan shine siffofin Allah ta'ala bayan haka yace wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum daga cikin ayyukansa yace shine yake saukar da ruwan sama daga sama wannan ruwan da ake yi a ba fa wai wani intanet bane wanda yake da dama idan an sake shi sai ruwan ya zo idan an kashe shi sai ya dauke kamar famfan gidai a'a wannan wannan hikima ce tasa wani ilimi ne nasa kina zaune yanzu haka muna zaune a nan idan Allah ta'ala ga dama kawai kira da zamu take da wani hadari ya haɗe ga sunan ga tumare wasa ne gaskiya ne idan kika zuba musu kallo lokacin zaki ga lokacin da ga tumare yake juya yana zama kamar ruwa ba shi dan lokacin ki amma izini ki ga yana sauka akwai abun mamaki a cikin mai ruwan sama Allah da yake mana ruwan saman nan shi ne wanda yake mu bauta masa shi shi kadai da ya zubo da ruwan nan ba iya hikimar kenan bane yace wa akara da bihi min as-samarat idan ruwan ya sauka albarka da take biyowa baya shine sai ya fitar da tsirrai ai za ku ga daman damuna tana ketowa in manoma sai a ɗauki shiri an san me ruwa zai zo idan ruwa ya kuma zai fitar da dukkan abin da yake cikin ƙasa da wanda kika shuka da wanda ma kika shuka ba sai dai a gashi ya taso wannan shine Allah da ya isa yi haka kuma ya isa idan yace ayi ayi in yace a bari a bari yace fala ta da alulil lahi amdada wa antum ta'lamun ya ku bayina ya ku waɗanda na halitta yace kada ku sanya wa wannan Allah mai waɗannan sifofin kishiya kada ku haɗa shi da kowa alhali kuna sani ma'ana dukkan wani nau'i na laifi da kika san ana iya siffanta shi da cewa shirka ce to ki iya kokarin ki guje ki domin me ki tabbatar wa Allah da Allah shi ya cancanta shi shi kadai a bauta masa a kyautata masa a nema a hannunsa a dogara da shi a yarda da shi in ya ce a yi a yi in ya ce ka a yi kada a yi wannan shi ne Allah.
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا in kun kasance kuna shakka kuna kokonto akan abin da Allah ta'ala ya saukarwa bawansa yace fa a duk suratin min mislihi to ku ku zo da wani makamancin sura irin wannan aikin da aka yi masa irin wannan annabta tasa ku zo da makamanciyarsa ya zo da qur'ani ku zo da wani rubutaccen littafi wanda ya kama da shi ya zo da kuce kuce ku zo da makamantansu idan har kun yi tunda mai Allah ai yana ta karanto mana waɗansu suka zama kafirai da waɗansu suka zama munafukai ko amma ni an yi aiki da su su za su shiri su biyan har Allah ya yanke kauna akan sai sai ba za su yi ba da a musu wa'azi ma da har a yi ma duk daya sai da tunda shi ba ku yarda da nasa ai kyau ba to ku zo da wani kwatan kwatan naku ai kyau ba tunda shi ba a yarda da nasa ba ku zo da naku sai fa adu da suratin min mislihi ku zo da kwatankwacin sura irin wannan aikin yace wa da ushi ada'akum min dunillahi sannan ku zo ku da shaidodin koma bayan Allah hujjojin da kuka rike cewa wannan qur'ani da suka rubuta ko da littafin da za su rubuto na ga shaidar su cewa gaskiya ne yace ku zo da irin wannan shaidar yace in kun tusa in har kun kasance kuwa gaskiya ne inda gaske kuke za ku iya kirkiran wata aya daga cikin ayoyi to ku zo da hujjar da za ta ba ku kariya ashe qur'ani Allah ya ce zai kare kare ko to kuma idan kuka yi naku ayoyi ku zo da masu kare ku nace fa in lan tafalu idan ku ku yi haka ba nace wa wala tafalu to ba za ku taba yi ba ma'ana a lokacin da aka yi inkarin su zo su yi idan ba su yi a wannan lokacin ba to har duniya ta nade ba za su taba yi ba ma'ana babu wata ci gaba da za ta zo a gaba ko ta wayewa ko ta buɗewar kwakwalwa da za ta zo musu ta ba su dama har su iya samun wannan shirya har su iya samun iya yin abin da aka yi musu kin kare a kansa in su zo su gabatar da wata aya tun da ba su yi a yanzu ba lokacin da aka yi musu kare to har abada ba za ku yi ba yace yace fattakun narar lati wa qudaha hannasu wal hijara to idan sun faɗi tun da ba haka ba to yana taka musu wani na ƙarshe ku ji tsoron wannan wutan nan da aka halitta aka kuma ajiye makamashin da shine mutane da duwatsu ko idan sun kafirai ya ce dama an tanade ta ne kawai saboda ba kafirai Allah ya sa ba mace in har Allah zai ajiye wuta dama ya keɓe yana jiran waɗanda yake ganin iskilin ya kai iskilin a yi musu tanadinta a ajiye musu duwatsu domin kawai ta ƙara zafi amfanin duwatsu a cikin wuta ba wai ana cikin gobe bane shiga da idan dutse ya fada tsakiyar mutum idan ya tashi ɗaukar wuta ya wani jaja wuta to zafin sa kina za ki ɗauko ya fi ki ɗauko da ki ɗauke shi da ki ɗauko shi za ki ɗauko shi zafin dutse ya fito shi to hikimar saka zuwa zuwa kan mutum kenan wa san irin girman su wa ya san wani irin sinadarai aka samu don su cutar a cikin su to wannan shi ne don haka ina mana fata Allah ya taimake mu Allah ya sa muna ɗaukar daidai bayan dai muna canjawa da mutum mu'amalolin ɗabi'o'in ayyukan Allah ya sa muna tsayawa idan har ba ma tsayawa wallahi muna tsara lokacin kamar yadda sai da ce muku a fahimci da annabi ke faɗa in har kina azumi ki kame bakin ki daga ba gaba ki kame idanuwan ki daga kallon abin da bai dace ba ki kame kafafuwan ki daga zuwa abin da bai dace ba da ma dai kin bar azumi ki ta domin yin wannan zaki to haka da shi ba karatu in dai za ki zo ki ɗauka yau gobe ki ɗauka jibi ki ɗauka ki ji na malam wani ki ji na malam wani sai dai ki fita kai ina Allah wata gafara amma da ke dauki da rasu da aka gajiyar ba biki tashi komai da kashi ki kuki ba sauraron bai da amfani Allah ba ki kuma aiki da dare da shige da kuma hanya mai zuciya Allah ya ɗora shi da mu kan shi da mu kan shi da Allah ba a salatu wassalam
الحمد لله الرحمن الرحيم وإذا لا سمع والإنسان لا يفهم wato yau al'amarin ya ce ta muku gogo da yi mana gogo sai da Allah ya ce ta mu kayan da muka ji ko aka banta mana abu da Allah ya zo a rayuwa mu duka da shoni da ariwa أبدا القرآن أدل قلبها الكبر da za mu kai da ta da girma bai yi komai ba a yi da yara da mata bai yi komai ba to wani ya wuce abinci ba Dole Allah waɗanda da maza za su sani dole a sa da wani bai kace shi ne Allah ko da wani ne ba ne يتبقى أبواب الأنعام يا أيها الناس يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون اعبدوا أمركم ألا يدعو ربكم ربكم الذي خلقكم فاتقوا فاتقوا والذين من قبلكم التوحيد يدعو من والنظر التوحيد يعني هذا توحيد ومن يتوقع لك تجزيه التمثيليه التي تضع التوحيد اما من يتوقع كل ولي وبلد يذكرون من اعداد الامر على التنزيل تنزيلا ولا يجد فيها الافضل امر الذي أقول لك أنا واثق فيما لماذا وجه هذا الشيء وجه يتعامل أكلون في فارسي وجه مرة أقرأ الله يسألون هذا الذي يمكن أن يكون له تمثيل في التداول الذي يتداول اللغة هذا لا يكون أولا أنا ديني أنا مسلمة وأكيد وأحيانا وأحيانا وأحيانا وأحيانا وأحيانا ولكن هو الغنى عنه Allah ya ba mu da hawa da yake kawo da shi amma muke wani abubuwa kuma ba za mu yi wani ne da duniya na wata abubuwa ta ɓangaren duniya na da ta yi kuma da ya Tuna da tuna da addini yake tsara Thank you. haka yake da kalmomi kuma duk da ba ba ba yana da tunanin ya yi sai ya kai wannan Allah ta da mu hari ne Kuji kuma ne ne sai ya ba malama ta ta wani kuke fara da tsoro dan addini a duk da ka bada dan ke yi zafi ko ba ya dan yana da mu illa da ya ce ba ya ba ko gona mun ga ba Allah mu Thank you. Wallahi, إنما يرضى الله تعالى صلى الله عليه وسلم إنما إلا عليه أكثر من Allah wannan ka kara mana albarka ka kara mana Allah ya nuna mana dukkan da ke wani Allah ya yi wa da lafiya wasu ɗawarin kuwa.
Ina ka tambayar wata cewa Allah mai cewa wai an ce wiwi yana da gabashi shin ya inganta mutum ya saka a cikin mai tsarsa? To, malama ne suka ce dukkan abin da aka ce haramun ne. To, ta ko ina yin haramun. ai wiwi wani nau'i ne daga cikin giya saboda ne duk abin da zai buga aka ce ko sirki ne da ake ce masa sirri ko ya kai gandun ya buga to ya zama giya to ita kuma wiwi dama ai tana cikin kayan shaye-shaye kenan manufar ta an yi ta ne da manufa ta bugar da masu amfani to kika sani kika shafa a kan nan ba ko za ta ba wa fatar kai wata matsala dukkan abin da shari'a ta ce haramun ne ba sai kin yi bincike ba yana da illa a rayuwar ɗan adam duk abin da aka ce kar ku ci za ki samu sai masu bincike sun gama bincike sun ce a jikinsa akwai matsala kala kala kala ai Allah bai taɓa yin wani abin da ba mai ma'ana ba duk abin da aka ɗora ma'anarsa don kada ya ba cikin kanmu ne da lafiyar ina ganin shi gashi yana da abubuwa da zai iya nema wanda shari'a ba hana ba su gyara ne aiki shi akwai mayuka da dama da ake amfani da su don gyaran gashi wanda kuma mayuka ne da farko suna ta tabbatar da su suna da wani ya fi alheri da su da su ba dai bane ni a nawa a yi da ta zo na nauyi na wani abu da aka ce haramun ne ina ga iyayen masu mata cewa aka yi da mai yin ta da mai sayar ta da mai sayar ta da mai gabata da mai taimakawa don mai yawa da wanda ya ci wurin ya kai ya rayu dukkan su Allah ya ci da su. Ki dubi da namo me da wata a sai kawai yana kasuwa da ana ko kuma da wani nuna kawai ya sauke a gana a kan da shi ma Allah ya ci da su. Wa'inda za a ce su wasu ma zai ta Allah ya ci da su. wanda aka ba shi ɗaukarin kudin da ya Allah ya yi masa ina kuma ga bishinta ko bai amfani da ita iya ga ya ce Allah ta ala ta hanyar wata tana zaune a wani da ke da ke suke za kuma me ingancin su ko ha wannan dai wasu abubuwa ne da yaran su ke kawo shi kuma ba wata mutum mataki a kansa ba kuma wallahi billahi a ƙarshe hukumar da duniya me ake nufi da gaskiya shi ne wani wani taro ne da ke yi na tsofaffin ɗalibai da suka rayu tun bayan shekaru. Taron ya haɗa da mata da maza, malama da ɗalibai. Musamman mafi sharrin da suke zane a wurina ita ce ta yara masu sababbin zuwa makaranta wanda za mu sake karfin ba ko aure da su ba wasu sun yi auren ba a daɗe yin auren ba. saboda ne samunan ne ya da ake tsakanin mata da maza na farko ne tun daga hannun akwai matsala za a sai yadda ke zan dubu biyu da mutunta ko dubu wani da mutunta wata gidan su wallahi za ku ko dubu biyu kuma tana jin kunya kar a ce ba ta biya ba duk hanyar da za ta fitar da lalata rayuwar ta kawo dubu biyu da mutunta za ta yi duk lalata tarbiyyar da za ta je ta samu dubu biyun nan ta je ta yi taron za ta yi ke kuma da kuma san da ake ko kin da ne ko ba ana miki makaranta ariya ne ba ne ba za a ga fada ne soye soye a kuma kiɗa a yi rawa tare a yi horo tare wanda shi da ke a cikin jirar nan an tambaya annabi game da kawa na miji yace kawa na miji halaka ke dukkan budurwar da take da aboki na miji ta halaka ta tare lokacin da aka faro irin wannan taron ba an taro ba da lokacin za mu yi amfani da kwalkomai ba masu hali sukan sa wa ransu ƙarshen shekara idan na je sallar da zan tara dukkan wanda muka yi aiki da su musamman masu ƙaramin ƙarfi da su zan musu kyautar kaza a ranar su da kira yau saboda yana da wani malami ne a'a makarantar da na yi karatun firamare ko na sakandare ina so idan na je hutun ƙarshen shekara zan je na yi taro gaya min jagoyin su kuma sai da maganin abu wannan naka taron akwai wani malami ne idan da ana yin gaskiya irin wani a lokacin da kika zama wata kika zama wani kika ce bari ki je ki ce mai yi abokanan karatu wani da su san su zama komai ba a rayuwa ke yanzu ana da suna kina da dukiya za ki iya faruwa to ko ai taro ko ba ai taro ki nemi mutu na alheri yana da kyau kuma wannan wata ɗabi'a ne ta wajen su daga cikin masu halin ba a haka kawai sai a ce ya ware abokanansa na firamare ya mutu ta kaza ta ba ko ya ware da rashi ya mutu kaza ta ba amma dai yadda yana ta matasan mu waɗannan ƴan berayen ƴaƴan namu masu mana ƙaryar cewa ana taro ranar sallah a makaranta wani taron har ko yanzu su fara yi akwai wanda ba su ba su koyon ba su ake yi wani ma sai an asasa za a yi makarantar makarantar sai ta sa doka ba sai da mutu na cikin makaranta ba sai an miki ƙarya an da suke makaranta ta ƙarya ne sai dai a je a nemi wani wurin wani an ba mutum gida a je a rubuta ta zara lafi guri a yi kiɗa a yi waƙa a ɗebo miki aljanu da rubutun su a kawo miki gida ni ba na ra'ayin yin rubuta kuma ban taɓa biyan kuɗin da kuma ba zan biya ba saboda yadda yana da ita wannan mai tambayar da ke na tabbata irin wannan ta yara yan mata da samari Allah shi ne mana rubuta Allah ya taimake ya wanke mana idon mu akan su mu dinga gane idan suka zuta in sun mana ƙarya za su yi wani abu da muke tunanin kamar ba matsala bane idan da matsala Allah ka haska mana mahango Allah ka haska mana mahango dukkan abin da yake munafurci suke yi Allah ka kore shi cikin mu gyara ire-iren wayannan matsalolin da mu san matsala ba ce kuma wallahi matsala ce yani ki tana ta kawance da yaron da sun gama sakandare shekara uku shekara hudu a wancan na mene ne ki gwada mana sharrin yin ƙaunce da ɗan kuma ba dalilin da aka ce su je su je su wani ciye ciye tare su wani shaye shaye tare kowa ta ji aran da za ta tsaya a gidanta ta jajirce ta hana abin da bai dace ba idan kika hana na hana ta hana ya ba masu zuwa shikenan shekaru da suka asa abin dole za su dawo su daina sun haƙura ba za a yi ba sai ka samu wani fitsararren yaro shi shi kaɗai ya ce ya ɗauki ɗawainiyar mutum goma da wasu da kuɗin biya ina da kin ce ba za ki biya mata ba ita kuma ba mutum biyar banza ba ne ba ta nemo ba shi ke nan alhamdulillah ki yanki ba za ta je ba to sai aka samu wani fitsararren yana da ba sai kun biya ba zan ɗauki nauyin ta ina da dole ne wanda ta kyau miki yanki kamar su da ke wani da ƙwaƙwanci rayuwa yan uwa mu sai yaran wani Allah ya shirya mana Allahumma hadina liman hadayt wa atina liman afayt وتولنا بما توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك ولا يجب عليك انه لا يجب عليك ولا يجب عليك تباركنا ربنا وتعاليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين